أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته bayan Allah suna ci gaba da aiko da gudunmuwa ta marayu a yau ranar uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai lissafin nasara yan mishan yau muna nawa ga wata yau muna ishirin ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. bayan Allah da suka haifo da gudunmuwar marayu a yau akwai Muhammad Lawal Barau Muhammad Lawal Barau ya aiko wa marayu da gudunmuwar kudi naira miliyan biyu akwai Kabir Muhammad Gana kabir muhammad gana ya yi koma rayuwa da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari allah ka saka musu da alkhairi allah ka yi wa dukiyarsu albarka allah ka tsare su da mugunji da mugun gani da bakan kaddara da mu da su duka allah ka sami makwabtaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna firdausi ranar tashin alkiyama akwai sirajo yunus ya yi koma rayuwa gudunmuwar kudi naira dubu hamsin akwai alhaji rabiu bello shi ma ya aiko malayu gudunmuwar kudi naira dubu hamsin Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka waduke su albarka ka wuzuri su albarka idan iyaye su suna da rai Allah ka musu albarka yanzu riga ma Allah ka sa su cikin rahamarka daga nan sai Shu'aibu Abdulkadir ya aiko malayu gudunmuwar kudi naira dubu ishirin sai wasu bayan Allah masu daga naira ɗari zuwa sama sun aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu sittin da tara sai mutanen masallaci sun aiko marayu da kuma dumuwar kudi naira dubu ashirin da uku da ɗari hudu ya Allah ka musu albarka ka yi duke su albarka Allah ka buɗe masu ƙofofin alkhairinka Allah ka gina katanga ƙarfe tsakaninsu da talauci Allah kar ka bari asara ta shiga cikin dukiyarsu gudunmuwa da aka aiko marayu a yau naira miliyan biyu da dubu ɗari uku da goma sha biyu da naira ɗari hudu daga nan kuma sai bakonmu da ya zo tun daga ƙasar germany bakonmu da ya zo tun daga ƙasar germany dr alhassan wurro dr alhassan wurro muna tare shi ɗan mike karar jama'a su ganka a takbir wannan matashi da kuka gani likita ne likita ma na kashi yana cikin likitocin da a Germany da Turai gaba ɗaya yanzu haka ake takama da su kuma ɗan Najeriya ne daga jihar Sokoto kuma sannan mai wa'azi mai da'awa duk sanda aka ce mun shiga Turai ko nan da muka shiga zai baro Germany ya zo tare da mu in Allah ya yarda ba zai rabu da mu ba sai ran da zamu bar Turai mu dawo Najeriya last mun je Hamburg ya ji labarin mun shigo ya taso ya zo duk zirga-zirgar da muke da shi a Europe bayan mun gama zirga-zirgar ya ce to saura tashi muka ce wacce ce ta ka ya ce wacce ba ta cikin program ɗinku muka ce wacce ce ba ta cikin program ya ce ni kuma yanzu tun da kun kammala aikin da'awa da kuka zo sai ku zo ni kuma ɗan kwashe ku sai mu ɗan tafi denmark da norway ku je can ku ga ƙarshen duniya inda rana da dare ake ɗan yin 50-50 wani lokaci don Allah ya saka masa da alkhairi shekaran jiya yana europe ya kama tafsiri yan social media namu gasu nan suka yi filin muryan ba ta fita washe gari jiya ya kama muryan ba ta fita ya ce babu wanda ya isa sai kira da ce shi zai biyo jirgi ya zo ya zauna a yi tafsirin nan ya ji da kunnan shi shi ne ya sun fito ya zo ya sauka kuma ya kara sojan tafsiri Allah ya saka masa da alkhairi idan kuka lura majalisun mai yau muna tare da baki kuma 'yan gari domin mai girma karimin islam ya wuce a kira shi bako a wannan majalisi ko tafsirin bara muna tare da shi a wannan wuri dr abdullahi umar ganduje mai girma tsohon gwamnan jihar kano kana yi kana maimaita ka sake cewa kuma tsohon gwamnan jihar Kano haso biyu sannan tsohon shugaban jam'iyyar APC mai mulki ta Najeriya baki daya sannan kuma wanda yake rike da hukuma da take lura da harkokin sufuri na sararin samaniya na Najeriya ranka da dai muna maka maraba da zuwa wannan majalisi kamar yadda bara ya faru da bariya da bariya waccan da bana duk sanda muka zo za a bude taimakon marayu a wannan gudunmuwar da muke fara samu ta marayu shine gudunmuwa daga mai girma kadimul islam ko bana shi ya fara bude wannan majalisi ta hanyar ganduja foundation da gudunmuwar kudi naira miliyan biyu shi ya fara bada gudunmuwa a wannan majalisi sannan wannan tafsiri da muke gabatarwa shi yake ɗaukar nauyin tafsirin ana yada shi a sunna tv ba shi kadai ba da maluma masu yawa jiya ma sai naga wani abun mamaki da ban san da shi ba na koma da daddare na kunna ina lalube lalube a sunna tv sai naga Sheikh Ja'far Mahmud Adam Kano shahidi Allah ka kara lullube kabarin sa da rahama sai naga an sanya tafsirin sa sunna tv na take nace wani bawan Allah ne Allah ya azurta shi da wannan mubadara sai ya dauki nauyin tafsirin malam Ja'far a rinka sanya shi duniya ta a ci gaba da karantar da duniya sunna wallahi ina dubawa sai naga his excellency shi ya dauki nauyi sai naga rubuta Ganduja Foundation nace bai yi mamaki ba wai mai kwana sallar dare aka ce an gafarta maka yace bai yi mamaki ba dama na san zai haka to muna addu'a Allah ya saka da alkhairi ko lokacin da muke semina a Kaduna ta masu tafsiri na kasa his excellency ya gaice mu bude wani katafa da masallacin juma'a da ya gina a nan birnin kano ya kuma gaici shugaba sheik abdullahi balalau da ni da sauran maluma akan aje a halarci bude wannan masallaci ba mu samu daman zuwa ba saboda muna sai muna ta kasa mun riga mun tara duk maluman najeriya an tara malami 1250 da ana raba wajen 1250 amma shugaba ya tara tawaga wacce ta kunshi babban daraktan agaji na ƙasa baki daya injiniya Mustapha Imam City da kuma darakta na lura da dabi da wallafa da tarjama na ƙasa baki daya Sheikh Abdullahi Telex da kuma babban darakta na walfaya na kungiyar izala ta ƙasa baki daya Dr. Ismaila Basulka su suka tafi suka je suka wakice mu a wannan taron sannan kun san abin da zai baku sha'awa ba gina masallacin zai baku sha'awa ba da taron gina masallacin shine wani limami ne his excellency yace shi zai jagoranci masallacin Sheikh Abubakar Triumph Kano yace a zo ai ta koyawa ai ta karantar da sunna a Kano yace ai ta cewa Allah ya ce annabi ya ce to wannan abu bai sha'awa ne kwarai da gaske duk wanda ya aiki na kwarai aiki na addini za ku ji mun yaba mashi idan ka ji mun yi shiru to ba aikin addini kai ba aikace aikacen da kai kuma sai mu bari waɗanda suka shafa su kuma sai su yi me sai su yaba amma duk lokacin da mutum yayi wa addini aiki to za mu yaba shine Allah ya hanawa ya je ta yadawa amma mu da ba mu muka yi ba Allah ya yarda mu yada an gane wannan sannan shugaba na al'umma jagora na al'umma idan yayi aikin kwarai shi da kansa ana so yada saboda jama'a su san me ake yi kaman zakka ne in ka fitar zakka ana so ka yada kowa ya san ka cire zakka dan jama'a su san me ake yi amma idan ba irin wannan ba to wannan sai a je ayi a boye amma bayan Allah idan suka ga ya faru suka gode to wannan daidai ne dama Allah ya ce qul i'malu wa qul i'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wash shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun tare da his excellency akwai honorable Shaban Sharada wani matashi ne a gani a rena a taba a shiga matsala dan majalisa ne kuma ya rike hukuma ta almajirai da ganin ya za a kara inganta karatun Kur'ani da makarantun islamiyya ta najeriya baki daya akwai alhaji salisu bandirawo shi ma muna tare da shi a wannan wuri akwai kuma ɗa mai albarka alhaji abbas umar ganduje muna tare da shi sannan akwai dr bakore duka muna tare da su akwai dr abdullahi shu'aibu duka suna cikin wadanda suka rufawa kadimul islam baya zuwa wajen wannan babban taro sannan tare da mu akwai honorable faruk lawan kowa ya san wane ne honorable faruk lawan honorable faruk muna maka maraba da zuwa wannan wato ainihin wato majalisa tare da honorable faruk lawan akwai muhammad zakari wasi da kuma idris abdullahi wato di tofa muna musu maraba da halartar wannan majalisi allah ta'ala ya samu dace na'am har yanzu daga cikin baki da suka halarci wannan majalisi daga bauchi akwai honorable abdullahi sirajo akwai honorable Shamsuddin Jibrin dukansu daga Bauchi muna musu maraba da halartar wannan tafsiri Allah ya saka musu da alkhairi duka Allah ya sanya mana a mizani kada a manta da account number na marayu 000 455 3753 000 455 3753 banki Jais Bank name Jibius Offers and Less Privileged Foundation Abuja Allah ya saka kowa da alkhairi ana rama ina muka tashi
سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون wato bayan an dawo daga yakin tabuka mun ce munafikai da basu je wajen yaki ba ko sun lallabo suna bada uzuri to sai Allah madaukin sarki ya ce munafikan nan ba uzuri kare za ku ji suna bayarwa ba za ku ji har suna hadawa da rantsuwa Allah ce sai halifuna billahi lakum idan qalabtum ilaihim da sannu za su suna rantsa muku da Allah yayin da kuka je yakin kuka dawo suna da halin zuwa amma suka ki zuwa babu wani dalili da zai hana su su je amma saboda munafurci da yawa islam kafar angulu suka ki su rufa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya suka kware wa annabi baya lokacin da annabi yake neman haɗin kan al'umma musulmai suka yi ta kulle kulle suka yi ta yada jita jita suka yi ta kulle munafurci to yanzu gashi an je an kuma yi nasara an dawo to kuma ga su da sun lallabo shi ne Allah ce za su rinka rantsa muku idan kalabtum ilaihim me yasa za su rinka rantsa muku litu'ridu anhum dan ku kauda kai daga gare su ba tare da kun zarge su kun ce ba su kyauta ba ko kun nuna illolin su wato za ku karbi uzurin su sai abin ya wuce haka ina fata an fahimci wannan shine litu'ridu anhum sai Allah ce fa'aridu anhum ku fita sha'anin su gaba ɗaya da Allah madaukakin sarki saboda me Allah ya ce innahum rijis su waɗannan datti ne kazanta ne najasa ne a cikin al'umma musulmai kenan duk lokacin da Allah ya baka dama da zaka yi taimakon Islam amma kake taimakon musulunci ga dama kana da ita amma kake to kai ana neman matsala wa Islam kana ciki sanda kake da dama kai aikin addini yanzu muke yi wa kadimul islam saboda aikace-aikace da ya san da yake da dama da bai yi ba za mu faɗa ba za mu kirkiro mu faɗa ba in mun faɗa ba wani zai tashi ya ce ƙarya ne yawanci 'yan siyasa da 'yan boko suna da matsala sanda suke da dama babu ruwansu na islam ka shiga abuja nan wani permanent sakatare, wani darakta wani assistant permanent sakatare, wani chairman na wani board wani parastatal duk harkar da kuke kiza-kiza magana addini nan ya yayan musulmai za a cece su ya za su samu ilimi ya za a ba su tarbiyya ya za mu yi da marayu ga marayu na dubbai kullum karuwa suke cikin al'umma musulmai babu abin da ya shafe su in ba isa ba ma ya ga malamai sun wuce ce ka gan su yanci da addini kai ne dan ci da addini yau malamai mai suka ce ma balantana ce musu yanci da addini idan ma suka ga abin da ake cin balantana su gurgura ai kai ne ka gurgura kai da ka zama shugaban kasa musulmai suka zabe ka ko ka zama vice president musulmai suka zabe ka ko ka zama gwamna musulmai suka zabe ka ko ka zama sanata da kai kirista ne baka saka ci zabe a mazaban ku ba saboda kai musulmi ne yasa ka ci zabe yanzu mutum kirista zai tsaya gwamna a jihar Kano ya ci zabe ya isa dole ya zama wa kenan ba jam'iyyar ta kadai ta sa ya ci zabe ba identity na shi ne shi musulmi ne yasa ya ci zabe zaka tsaya jihar Gombe ka ci zabe za ka tsaya jihar bauchi za ka tsaya sokoto jeji gaba ku tsaye da kirista zai ci zabe duk farin jinin jami'a sai an tsaye da wa kenan yanzu gwamna menene ya fara ba shi dama ya zama gwamna jami'a ko musulunci to kuma sai aka lika ce kai da dan kace da musulunci kai da ba abin da kace kai sai excellency shine ya jira addini dan da ba islam ba ba zai ci zabe ba in kuma ana gardama tsaye da kirista ya ci zabe mu gani suna nan ba abin da ya shafe su da addini ba shi zai bata maka rai ba wai sai mutum ya yi ritaya ya dawo gida yanzu ya zama useless a hopeless sai ya zo masallaci ya makale muku a tarkici sai ya zama shugaban kwamitin masallaci in ƙarya nake ku zagaya cikin abuja da ku gani duk yan kwamitin masallata da abuja su wane ne ba yi su bane yanzu bai da aiki kawai zuwa ta rigima da shi in ai magana ya ce imam kasan duniya ta canja komai sai an there is due process wai ka ji wa masallaci sai a video process ya ta rikici da liban na gaya muku wasu da suka kama da ziyara ofis suna so a gina wata santa ta addini abuja your excellency irin santoci da kake gina wannan to wasu suka zo ofisin shugaba ya za a haɗu a nemi taimako a gina muka yi maraba da su aka yi jawabai duk aka gama jawabai ni ne bace komai ba ina kallon su da Allah ya tashi kama su har an zo karshe an ce sakatare mana addu'a sai ne gashi sai ce a ba addu'a ya kamata sakatare ba ya kamata yayi bayani bai ce komai ba shugaba ya kalle ni ya kalle su sakatare bayani yace eh yace sakatare kaji an ce kai bayani nace kun yadan yi bayani suka ce to Allah ku ya ku nace tambaya zan fara da Allah kai a wani matsayi kai da kai aikin gwamnati yace a fama nan sakatare a wace ma'aikata ya ce ya zauna ina ya zauna ina ya zauna ina na ce ilalle gogaggen ma'aikaci ne kaifa ya ce ya yi ritaya a darakta ya rike wuri kaza ya wurke kaza ya aiki a bela ya aiki a jami'an tsaro ya aiki a npc ya na ce lalle ka goge su kaifa aka ce shi rike wani burdai da wani farasatar shi duk suka gama introduction na ce to yanzu ba za ku ji kunyar Allah ba kowa a cikin kunan sanda yake kan kujerarsa a ofis da ya damu da addini irin wannan santar da yanzu ake neman ya zamu mai taro mu gina shi kadai zai iya gina mana guda uku a cikin garin Abuja ko ya gina ɗaya a Abuja ya gina ɗaya a headquarter jihar su ya gina ɗaya a ƙauyen su matsayin da Allah ya kai shi a ofis bai saci kuɗin gwamnati ba ya sa hanyar ofis da zai bi ya iya gina wa musulmai wannan aka ce eh haka ne na ce amma lokacin duka ba musulunci kuke ba ko ma'aikatan gwamnati na ce sai yanzu kuka ritaya ba ku da aiki kuna neman ina za ku zauna shi ne yanzu kun zama kuma da'awa workers sai ga da kun yi ƙunar baƙin wake kun yi transfatin kun shigo cikin harkokin addini na ce ba za ku ji kunyar Allah ba na ce yanzu kun gama aikin ba ku yi musulunci komai ba kun da yanzu kuna magana ina za mu je suwa za a nemo da taro da sisi a iya gina santa ta musulunci kun samu damar da za ku gina kun ki ku gina yanzu baki ku da aiki kuna so a duk sama muku inda ku yi ritaya za ku riga za ku na maka dewa nace shugaba yace nace bai hana bai hana mai aikin addini yayi ne su mai iya bakin kokarin mu amma ka musu wa'azi ka ga musu islam na bin su bashi kuma sai Allah ya tsare su ya tambaye su ran tashi alkiyama wannan shine abin da yake damu duk kiristan da ka sani a gwamnati a Najeriya bai manta da addinin kirista ba haka ne ko ba haka bane haka ne je ka zagaya manyan coci-coci a Najeriya ba cocin da bata da jirgin sama ƙarya nake yi na san fassar da ya sai jirgin sama guda biyu ana cikin corona da suwa aka haɗa kai to mu ɗan boko mu kyama yake zo ya zauna tare da mu ana karanta Qur'ani ya zo ya zauna da mu kawai ana karanta Qur'ani kyama yake ya zo masallaci ya haɗa sauwa ya sallah ma kyama yake wace menene ba shi ya shiga masallaci sai ya ji masallacin ya wani dubu sai ji kansa yana juyawa sai to na menene to da dai abin da kana iya yin shi ka kadai kana iya yin shi so i will Allah ka gafarta mana to shi yasa addinin musulunci ya zargi waɗannan ya kira su da najasa banda alade da mushriki ba wanda Allah ya kira da najasa a Qur'ani mai girma sai waɗannan munafikai da ba abinda musulunci bai musu ba amma suka ci amana Islam suka ƙi su taimaki Islam sanda Islam ke da bukatar taimakon su Allah ce innahum rijis najasa ne inji Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce me wa ma'awahum jahannam kai ka kai su wuta ba ne na kai su ba a Allah ne to Allah da ya kai su Allah raba ce shi ma ba shi bane Allah ya ce wa ma'awahum jahannam jahannam makoman su ita ce wutar jahannama makoman su ita ce wuta jahannama ita ce makoman su inji Allah waɗannan mutanen da ake magana kansu ba da annabi suka rayu a masallacin annabi suke sallah annabi ne limamin su sune mamu a masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da suka ci amanar addini suka munafurci addini Qur'ani ya kira su da najasa kuma yace ba kuma su ta jahannama zarin da su akai jaza'an bima kanu yaksibuna sakamako abin da suka sace suna aikatawa da kansu Allah ka gafarta mana yan wa dalibai daliban ilimi Allah ce lituridu anhu da ku kauda kai wato gabarin su wannan lamu din shi ake cewa lamu ta'lil shi ake cewa me lamu ta'alil lamu ta'lil ya ake gane shi ana gane shi ne saboda zaka iya kaddara an a tsakanin lamu din da fi'ilin dake gaba an tawridu anhu ba ba ko kace lituridu anhu kana cewa li an an tawridu turidu anhu saboda haka an tana iya zuwa tambaye gurbin wato lamun din to da wannan ne ake gane lamun da ake cewa me lamun at-ta'lil su lamun lamun da zamu gani a Qur'ani mai girma ba dukkan su ma'anar su ɗaya bane lamun lamun na Qur'ani mai girma department department na'am sun kai wajen kala 10 wani abu sun kai wajen kala 12 zuwa 13 na'am da in kana karanta Qur'ani duk sanda ka samu lamun din kafin ka fassara akwai bukatar ka san wani irin lamun ne akwai labun da yakan zo dan ya bada ma'anar tauhidi na'am magana ce ake so a yi mai magana ce ake so a karfafa ta ya za mu gane wannan Allah ya ce wala in akarna anhum azaba ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا ليس ألا ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون idan namun ya zo irin wannan yana zuwa ne domin karfafa maganar kuma karfafa ta haddara zuwa نعم Allah ya ce wala in akarra عنهم arhumul azaba idan muka jinkirta musu azaba bata zo ta harkar da su ba la yaqulanna wallahi lalle zaka ji sun ce ma ya habisuhu me ya tsara azaba ya hada azaba zuwa يقولون يقولون.
la yaquluna zaka ji suna rantsuwa suna cewa ma ya habisu kuga la yaquluna Hmm.
wannan an karfafa maganar karfafa ta tare da me tare da rantsuwa نعم kamar yadda Allah ya ce kataballahu la aglibanna كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز Allah ya ce kataballahu Allah ya hukunta ya shar'anta Allah ya ce la aglibanna lalle wallahi ni zan yi rijayi da Allah نعم Allah kadai wa rusuli da yan aikana da manzanni na su ma za su yi rinjaye da Allah نعم wannan ma karfafa magana ne tare da rantsuwa akwai sanda za a karfafa magana ba tare da an hada ta da rantsuwa ba shine lamun na biyu shi lamun ne na tawkiri babu kasa ina fata mun fahimci wannan نعم shine kamar inda Allah madaukakin sarki ya ce inna ibrahima la halimun إن إبراهيم لحليم أواه منيب kaga inna ibrahima la halimun lalle annabi ibrahim lalle mai hakuri ne wannan labun din yazo ya menene yazo ya karfafa maganar ne dan ya nuna wa al'umma hakuri irin na annabi ibrahim akwai lamun da zai zo malaman larabci na kiranta lamun za'ida abinda ake cewa lamun za'ida ta ƙari ba wai an ƙara ta a cikin qur'ani bane amma ana nufin in an zo fassara ba sai an fassara da ita ba jumlar ma'anarta zai fito نعم ina fata an an gano nan kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa ul asa an yakuna radifa da
قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون aka ce kul asa an yakuna radifa da ai kul asa an yakuna radifakum ina fata fa tona Na'am.
ba sai ka sa labun din ba Na'am.
idan baka sa labun din ba ma fasarar za ta iya me za ta iya fitowa نعم labun na hudu shine labun da yake nuna mallaka Allah ya ce lillahi ma fi samawati لله ما في السماوات وما في الأرض wani ne ce lillahi mulku samawati لله ملك السماوات والأرض yace man kana yuridu izzata من كان يريد العزة فإن العزة لله yace lahu ma جميعا
fi samawati wa ma fil ardi wa ma له ما في السماوات وما في الأرض وما bainahuma بينهما وإليه المصير to wannan lamun lamun shi ake nuna lamun na da yake nuna me mallaka نعم lillahi mulku samawati wal ardi mulkin sama da ƙasa mallakar waye Allah me ya nuna maka a cikin jumlar cewa Allah ne mai mallakar shine wannan lamun din da aka ce lillahi a gane wannan man kana yuridu izzata wanda yake neman daukaka da girma falillahi izzatu jami'a to daukaka da girma a wajen wa yake a wajen Allah yake nemi girma a wajen Allah sai Allah madaukakin sarki ya me ya girma maka sai Allah madaukakin sarki ya daukaka ka shi yasa zaka ga sanda kuke kanana yanzu mai girma gwamna wasu daga cikin abokan sanda suke kanana idan aka kawo masa shi da kyar zaka gane su saboda Allah bai ba su kwarjini da girma da daukaka wacce baka ba sai wata uku ko hudu bai ma san ta hanyar da zai iya kamowa ma zai gama girma gwamna ba saboda yadda Allah yake daga al'umma sashin su akan me sashi to wanda yake son girma sai Allah ya ce girman duka mallakar sa ne me ya nuna mana girman mallakar ubangiji ne a cikin ayar da aka ce fadillahi li wannan lamu din shine wanda ya nuna نعم ba sani ba kwa gane wannan na'am labun na biyar shine wannan labun na ta'lil da muka karanta a halin yanzu eh Na'am.
kamar yadda Allah yake cewa wa ma kana Allahu li yutli'akum 'ala al-ghaibi وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وما كان الله ها ليطلعكم ليطلعكم اي وما كان الله ان يطلعكم على الغيب kene ya zama lamun na me ta'alil lamun din menene ma'anar da take bayarwa tana bada ma'anar an ba sai ko dalibai suna ganewa na'am to akwai lamun din da kuma za ta baka ma'anar ila wa qalu alhamdulillahi allazi hadana li hadha وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا yan الله aljanna idan aljanna ta yi dadi akwai wani santi da suke yi a cikin aljanna a cikin da suke cewa alhamdulillahi allazi hadana li hadha godiya ta tabbata ga Allah wanda shi ya shiryar da mu zuwa ga wannan abin da muka samu kanmu a ciki sai aka ce hadana li hadha ay hadana ila hadha kenan ila a nan gurin wace ma'ana take bayarwa ha tana bada ma'anan ha li tana bada ma'anan ila ila fata gane wannan na'am akwai lamun din da shi kuma yakan bada ma'anan kai
نعم liyajzi allazina amanu wa amilus salihati bil- ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ai بالقسط liyajzi allazina amanu ai kai yajzi allazina amanu Na'am.
ba sai ko kun gane wannan in ka cire lamun din idan ka sa kai zai dauka ko ba zai dauka ba Zai ɗauka.
kai na larabci nake magana fa ba kai da kake zauna gaba na ba. an gane wannan na'am daga nan sai lamun ta gaba ita ce wacce take wato ba da ma'ana inda kamar yadda ana cewa ka sha'atil aswatu lirrahmani وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا yayin da muka tashi muka wato nufi wurin da za a hisabi ranar tashin alkiyama gaba ɗaya mu ba mai takalmi ba mai riga ba mai wando ba mai huda za a koma zuwa ga Allah Allah ya hisabi Allah ya ce wa khasha'atil aswatu zaka nemi kowane irin sauti kowane irin murya ka rasa a wannan lokaci sai aka ce dirrahmani ai indar rahmani yayin da za a je gaban ubangiji yayi hisabi ba mai magana ba wata murya da zaka ji fala tasma'u illa hamsa babu abin da zaka ji wato sai dai ta- ta- takun sawun mutane kai Allah ka gafarta mana Allah ka tausaya mana kenan anan gurin lirrahmani ta ba da ma'anar me ta ba da ma'anar indar rahmani to akwai kuma lamun da za ta zo ita kuma tana ba da ma'ana al'amuru ya yi halazi na amalu liyastazin kuma da
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات yaushe da yaushe da yaushe من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات.
ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم Allah madaukin sarki ce ya ayyuha allazina amanu wa- ya kuna da suka imani liyasta'zinkum allazina malakat aymanukum liyasta'zinkum ay al'amru yasta'zinkum allazina malakat aymanukum نعم shi wannan li ma'anarsa shine al'amru نعم الأمر ya ku waɗanda suka yi imani umarnin da Allah yake baku to masu yi muku hidima na gida waɗanda hannunku na dama ya mallaka da 'ya'yanku duk da cewa su ma 'yan gida ne idan za su shigo inda kuke to su nemi izini a lokatai guda nawa a lokatai guda uku نعم ko ɗanka ne zai shigo wajenka to a tabbatar da ya nemi izini ya zai nemi izini farko ya sallama assalamu alaikum akwai yawa yaro ce wa alaikum salam sai ce in shigo aka ce jira tukunna sai me ya jira sai dakata idan ba matsala in shigo sai a ce ka yi me sai a ce ka shigo masanin kuwa gane karatu na alhamdulillah a wasu lokatai ne da kar yaro ya shigo inda mahaifinsa yake ko mahaifiyarsa take sai yayi wannan Allah ce min qabli salatil fajr kamin sallah asuba kamin sallah asuba dan lokaci ne da mutum yana cikin gafala watakila ba wani tufafin kirki a jikin shi watakila kayan bacci ne kawai watakila tawul ne ma kawai ke daure da shi yana kwance watakila bacci ma ya dauke shi bai san halin da yake ciki ba to yaro a koya masa in yazo ya sallama da karfi har ka farka ya kuma nemi izini ka dakatar da shi har sai ka kimsa sannan ka ce shigo daga nan sai shigo na wahina tad'una thiyabakum min az-zahira haka nan lokacin da rana take takewa sanda kuke yin kairura baccin rana to wannan lokacin ma yaro kada ya shigo daki sai yayi sallama ko yayi me ya nemi izini wa min ba'da salatil isha haka nan bayan sallar isha nan ma yaro sai yayi sallama sannan yayi me ya nemi izini na wannan karatu ne mai kyau ya za a koya wa yaro har ya iya ga yadda malaman islamiyya suke yi idan yaro ya shigo daki bai sallama ba a ce kai ya aka baka sallama ba ya ce babai hakuri na manta ne to kar ka ci gaba da magana da shi ka ce to shi kenan fita waje ka kai sallama sannan ka shigo idan zai fita waje ko Mm.
ya kara yi mai sallah sallama sai ya shigo ce to haka za ka ringa yi gobe ya kara fita shi waje sai ya yi sallamar ya shigo in haka ɗaya biyu uku na hudu sai kaga har sai haka zai jefa kaba sai tuna sai ya dawo da kafar ya ce assalamu alaikum saboda ya fara koya yanzu amma idan baka fidda shi ba to yaro saurin mantuwa yake da shi abin ba zai zo da kwakwalwarsa da gaugawa ba yani to waɗannan lokacin guda uku wani ya ce ya rasu lalla uwata ma in zan shiga wajen da sai na nemi izini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a turidu an taraha uriyana kana so ta naka shiga ka same ta tsirara ya ce a to ka nemi izini yani akwai wani da ya saka ji wani alhaji bai koya wa yaro irin wannan ba kawai da rana ya dan daura tawo yana ta bacci rana a daki kawai yaro ya faro cikin daki ashe tawul ya bayye subhanallah yaro ya waje da gure yana ihu ana lafiya ya ce maciji kan gadon baba
lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya gafarta mana to shi yasa aka ce a nemi ne Nemi izini a nemi izini to kun ga wannan lamun din ma'anarsa me al'amur lamun na goma sha biyu shine ake cewa lamun aqiba lamun me lamun aqiba Allah ya ce fallaqadahu alu fir'auna فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا lokacin da aka jefa annabi Musa cikin akwati uwarsa zo ta jefa shi a cikin ruwa kogi ya tafi da annabi Musa ko suwa suka tsinci annabi Musa faltaqadahu alu fir'auna jama'ar gidan fir'auna sai suka tsintowa sai suka tsinko annabi Musa suka kawo shi gidan fir'auna kaje wata hikima ta Allah wanda shi ke kashe jariran fir'auna yana zuwa ya ganshi ya ce kai bai yarda da wannan ba a kawo gatari a kawo adda a datse shi matar fir'auna kuma tana ganin jariri sai ga tana son shi tace ya za ka kashe shi bayan wannan jariri san ido ne gare da san ido gare ka ki wata kira nan gaba yi mana amfani ko mu rike shi a matsayin da ba وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون shi yasa ake so mace ta iya magana matar da ta iya magana bukatunta da dama za su rika biya wajen miji saboda namiji da kuke ganin shi dan matsala ne da shi ki dage ki koyi magana in kina da request wajen mai gida ki gane ya ake put request kun ga abin da ta fir'aun yake ta san mai girman kai ne sai ta ce qurratu ainin li wala wannan jariri sanyi ido ne a waje na sanyi ido ne a wajen ka duk sanda zaki bukaci abu a wajen mai gida karke dai gane abin ki kare zai amfana ban da shi da wahala yi duk yadda zaki karwado ki gwada masa abin fa shi ma ya shafe shi to lokacin ne zai dauki abin da muhimmanci ko gane karatun a mataka tana so ka siyo mata blanda mai kyau yadda za ta dan rinka markada kudin aya da fruit da waye waye to kar ta ce mai gida eh don Allah ka sai mun bulanda ni nika abin da wahala yake ma har hannuna ya yi kanta sai ce zancen maza zancen wofi ni kin gani nan na tsaka rago a rayuwata waɗanda suka wuce da girma da inji daga suke nikawa saboda yanzu abin ta nuna masa ita kadai abin zai amfana karki haka mai gida eh akwai abin da yake damuna sai mene ne yake damun ki tace kullun Allah yana ƙara daukaka ka ina alfahari da na aure babban mutum kana kuma yin baki a cikin wannan gida sai kai baki masu daraja muna so a markada musu tattasai ai musu abinci mai kyau karshe sai mu tura makwabta sai ka samu an markada wake ko an markada albasa sai a je a sanya kayan mu a ciki sai ya rinka yin gafi duk kokarin da muka yi miyar ta fito yadda bakin ka za su yaba sai ka ga bai bata zama haka ba da za ka sama mana bulanda yadda za mu rinka yi a nan cikin gida akwai wahala kan amma dai zan daure saboda muhimmancin ka da darajar ka da girman ka a cikin jama'a ya tabbatar da cewa
Allahu akbar
to me amfani rayuwa ta ba fi da kai kunya a cikin jama'ar ka ba sai girgiza kai ya ce ta sallah kin san wani abu ta ce a ce billahi lazi shi ta nake kaunaki kullum addu'a nake mahaifinki alhaji na ta'ala Allah ya kai rahama kabarin sa ta ce amin mahaifinki sahura Allah ya kare rinda ita da rahama ta ce amin mai gida to yanzu bulanda guda nawa kike so a siyo guda uku ko guda hudu ko guda biyar a baba guda ne ba wuce wannan karatu yayi mun san hikima da ke ciki shine yanzu ya gano abin shi ba zai ne zai amfane shi zai amfane shi ba wai ta kadai shi za ta samu sauki ba mugu ne iya gano ta kadai za ta samu sauki wallahi wahala za a sha kabi shi yasa ta tace fir'auna qurata aini li Walak.
walak ya shigo ko bai shigo ba tace a sa in ya fada akwai zamanin yaran da wata ne ya amfane mu kulluhu eh la taqatuluhu dai ga ta san mai girman kai ne ba ta ce la taqatuluhu karka kashe shi ba sai ta tara masa kaza tace la taqatuluhu ranku ya dade kar ku kashe shi sai girgiza kai sun kadara masa kaza za a cewa dai karka kashe shi tare da shi to amma sai ta nuna masa fashi babba ne la ta katuluhu kiran ku yana da kar ku kashe shi a sa an yamfa ana tana yiwa ya amfane mu wata rana auren ta gizo huwa da ko ma mu rike shi a matsayin da kana zaune yaro na daki gita a gaban ka mai markaba zaka ji dadi a ranka sai girgiza kai ce kin zo da magana mai kyau a bashi Allah ya ce wa hum la yash'urun su ba su san cewa bush ne ya tsinto usama bin laden ya kawo white house ba an kawo musiba ko ba ga musiba ba an kawo bala'i a cikin white house allah ya gafarta mana to sai allah ya ce an tsinto shi an kawo shi gidan fir'auna ne sai ce liyakuna lahuma liyakuna lahum Aduwwan aduwwan wa hazana.
hazana. wannan lidi yana nufin al'aqiba dan nan gaba wannan jaririn ya zama abokin gaba a wajen gidan fir'auna kuma ya zama bakin ciki a wajen fir'auna dan shine zai ruguza gwamnatin fir'auna ba sai ba kowa gane saboda haka wayannan lamun lamun wajen guda 12 akwai bukatar kana fasara alqur'ani mai girma ko ina ka zo ka gane wani irin lamun ne kuma ka gane wani irin sako jumla take isarwa idan ba haka ba sai ka isar da sakon jumla ba daidai ba Allah ka gafarta mana an ce mun saura minti goma da zo an ce sha biyar na sana ci minti sha- biyar a cikin minti sha biyar ɗin mu kawo ƙarshen karatu Ah, ɗaura.
ya ƙara ƙato muna maimaitawa na yi waɗanda ƙara ƙato tambaya guda nawa dari guda ɗari na ce in yi ansa ƙwara ɗaya kawai ba sai ansa duka ba ɗaya in yi ansa zai shiga ƙara ƙato wannan tambayoyi guda ɗari ko mun yi su ko eh
ƙarshe je ta kwama ko ƙwara ɗaya bai ansa daidai ba tambaya ɗari da ɗaya bai iya ansa ta daidai ba wannan ya sa muka ce za a yi mai ɗauraya examination ne dole mu yi maki mu ga maki nawa ya samu tambayar farko dai mun yi makin ya samu zero ga kunnuwa mai kunnuwa tambaya ta biyu ma zero mai kunnuwa tambaya ta uku ita ce za mu ansa yanzu ita za mu ɗaure yanzu tambayar da dai masa na ce masa shi ne tun da kun ce ba za a yi aiki da hadisi ba annabi bai fasar ƙur'ani ba bai ce komai akan ƙur'ani ba shi ƙur'ani kawai shi kaɗai da annabi da ya zo ya miƙa wa sahabbai su karanta su yi aiki da hankalinsu shi annabi bai taɓa yin bayani akan wata aya ya ce ga abin da aya take nufi ko ga ma'anarta ba na ce mun gani a ƙur'ani mai girma Allah ya ce wasariqu wasariqatu والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم Allah ya ce wasariku barawo namiji wasariqatu da barauriya ta mace faqada u aidiyahuma ku datsa hannayen su ji qur'ani nace me yake cewa hannu daga ina zuwa ina ne hannu daga nan zuwa nan ko Mm.
kenan idan zamu yi umur aiki da umurnin qur'ani a datsa hannu akan wannan ayar mu yi amfani da kawai iya kwakwalwarmu da fahimtar mu daga ina zamu datse Ka faɗa.
daga kafada za mu datse zuwa ƙasa amma sai hadisi ya zo ya goya mana daga ina ake datsewa Ga wuyan.
daga wuyan hannu nan ake datsewa to ina so ɗan ƙala ƙato ka kawo mana ayar da za ta fito mana ƙarar mu gane daga ina za a datse tunda daga nan har zuwa nan hannu ne ita ce tambayar da ne ta uku Mm.
sai ce ai kwarai da gaske akwai aya yace ai hannu a Hausa a Larabci a Qur'ani in an ce hannu to ana nufin iya daga nan ne zuwa nan amma daga nan har zuwa nan shi ba hannu bane an gane karatu Mm.
daga idanun hannu zuwa ƴan yatsu su kadai ne hannu amma daga idanun ƴan yatsu zuwa kafada wannan shi ba tuna biha عنها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان أم لهم آذان يسمعون ya بها yi saka da raba ya yi saka da raba Allah ya ce su gumaka da ake bauta musu naka alahum arjulun yamshuna biha suna da kafafu da suke tafiya da su am lahum aydin yabdishuna biha ko suna da hannaye da suke damka da su yace idan aka zo za a yi damka da me ake damka aka ce da nan ake damka yace to qur'ani ya ce da nan ake damka hannaye suna damka da su to iya daga nan zuwa nan inda ake damkan nan shi kare ne hannu sauran ba hannu bane kaji fasarar dan kara kato wato babban hadarin dan kara kato shine bai yadda annabi ya fassara qur'ani ba amma shi ya da shi yayi me Ya fasara.
shi ya fassara yanzu na gudu shi fassara ce yayi ko Mm.
shi yana da hurumin wannan amma annabi bai da me bai da hurumin da zai yi. sai ce ai abin da duk ya wuce nan shi ba hannu bane yace shi yasa da aka zo wajen alwala sai Allah madaukin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم ila salati إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم kursto kursto kursto kursto Allah ce ya kura da suka imani idan kun tashi za ku yi sallah za ku yi alwala fagsilu wujuhakum ku wanke fuskar ku wa aydiyakum da hannunku ila almarafiqi sai ce zuwa mirfaq kenan duk abin da ya wuce nan ba sunan shi hannu ba nan sunan shi mirfaq ba hannun sunan shi ba sunan shi mirfaq wannan hujjojin dan kala gato ke yace ai kuma shi yasa da aka zo wajen alwala a wajen taimawa sai aka ce famsa hubi wujuhikum wa aydikum ku shafi fuska ku ku shafi hannunku saboda iya nan ake shafa to iya nan shi ake cewa hannu sauran ba hannu bane wannan hujjar da dan kala gato ya bada ke to bari mu ga ya ci ko ya fadi ayat da ya fara karantawa bari mu fara da ita Allah ya ce wayannan gumakan alahum arjulun suna da kafafu ne yamshuna biha da suke tafiya da su am lahum aydin ko suna da hannu yabshuna biha da suke damka da su kenan a wajen dan kara kato in an ce rijil kafa to iya tafin kafa inda ake takawa nan ne kawai kafa da an wuce tafin kafa kawo sama sama har ka zo wajen cinya duka wannan ba kafa bane Mm.
da Allah ku faɗa min a wani yare ne a duniya aka taba tabbatar da wannan a a wajen kafa an yadda saman shi ma kafa ne a Kwarai kuwa.
amma a wajen hannu iya inda ake damka shi kadai ne hannu to ana rama je ka cikin suratul ra'adi Na.
sai Allah madaukin sarki yace da hu da'watul haqq له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في Allah ضلال ya ce illa ka ba su da kafaihi sai dai kamar wanda ya shimfiɗa kafaihi mene ne kafaihi Tafin hannu.
tafuka hannaye Mm.
kenan hannu ko ina da sunansa nan tafin hannu sunan shi me Alkaffu.
shi ne alkafu Na.
idan za ka daki mutum idan kake dunkulewa Hannu.
alkafu kake dunkuwa Mm.
to duka bil akuf bi jam'il akuf ka dunkule hannunka a larabci shi ake cewa wakzu kamar yadda annabi Musa Allah ya ce fa wakazahu Musa فوكزه موسى فقضى da annabi عليه Musa ya bi da wani kafiri yana jayayya da dan kabilarsa bani Isra'ila dan kabilarsa ya nemi ya ya taimake shi ko wajen raba fada fa kaza hu Musa annabi Musa sai dukkul hannu ya doshi wancan duka guda daya faka ba alaihi sai zama wan bulo sabon dai da naushi guda sai kai shi lahira kenan nan tafin hannu idan ka dunkule jamul akuf Mm.
da shi ake samu mai waksu Mm.
wannan iya idanun hannu shi ko mai sunan shi iya nan wannan idan hannu shi ake ce ku Alku'u. Eh.
shi ake ce me Ku'u.
alku Mm.
na'am nan gwiwar hannu gwiwar me Zira.
kenan daga nan zuwa nan duka hannu ne sai dai nan sunansa tafi nan sunansa ku'i Mm.
ko Mm.
alkafu nan Mm.
nan kuma alku Mm.
nan kuma Zira.
eh daga nan zuwa nan Zira. Mirfa.
Zira.
Mirfa.
zira'in na me na hannu ko Mm. Na hannu.
kenan duka cikin hannu ake Ƙwarai kuwa.
nan kuma ya zama mai almirfak Gwiwar hannu. Mm.
gwiwar mai Gwiwar hannu.
gwiwar kenan duk haizu a cikin hannu ake Mm.
nan fa Sa'id.
sa'id damtse Mm.
damtsen na mai Na hannu.
to kai dan kana kato ya zaka ka ce iya daga nan zuwa nan shi kadai ne hannu wa to in ka ce mutum miƙo hannunka ai nan zai miƙo maka a ba nan zai miƙo maka hannu zai miƙo gaba daya miƙo hannunka mai zaka miƙa hannu ya dogara ga shi abin da yake so ya saka maka in zai dora maka a tafin hannu ne ya dora in akan damtse ne agogo zai dora maka sai ya dora shi a ina a inda yake dora agogo in hannu riga ka yake so ya nade maka ya ƙara wasu madan ka ji daɗin wanke hannu wajen alwala sai ya ƙara nadewa amma da ka ce miƙo hannu hannu gaba ɗaya daga nan har zuwa nan ne ya zaka ka gane wannan ya ƙara fito maka ƙarara huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitabi هو min diyarihim bi awwal الذي al-hayati أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم to الرعب kazo يخرب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي Allah ya الأبصار ce wayannan Yahudawa da aka tsare su suka ga za a kore su daga gari sai suka ce bari su rushe gidajen su yadda musulmai ba za su amfana da gidajen ba sai Allah ya ce yukribuna buyutahum suna rusa gidajen su bi aidihim da hannayen su da Allah bari tambaye ku idan aka ce hannaye anan tun daga nan har zuwa nan kasa gaba da yake aiki wajen balla gida da balla kyaure da jawa ko iya nan ne kawai yake aiki sauran hannu daga nan zuwa nan baya aiki Gaba ɗayan hannu ne. Mm.
gaba da hannu ne yake aiki saboda haka hannu a kowane yare na duniya tun daga nan har zuwa kafada shine hannu sai dai a jiki ko ina akwai sunan shi Na.
idan kana neman tafin hannu akwai sunan shi in kana neman idanu hannu inda daga nan ne akwai Wuyan sunan shi hannu, mm.
in kana neman da- zira'i akwai sunan shi in kana neman zira'in hannu in kana neman gwiwar hannu akwai me sunanta in kana neman damtse akwai me akwai sunan shi amma dukkan sai gaba ɗaya me hannu in an ce ku yanke hannayensu tun daga kafaɗa har zuwa nan ya shiga ciki babu wata aya kuma ta zo ta ƙayyade inda za a yanke annabi Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi wasallam wasallam.
shine a hadisi ya gwada wa musulmai ina za a yanke in za a yanke hannu barawo shine za a yanke shi daga idanu hannu zuwa ina zuwa ƙasa dan kala kato gado inda za a yanke a sunna ne aka gano Mm.
dan kala kato ya shi jarabawa A'a,
ya faɗi ya fani.
nawa ya samu Zero.
zero mai kai da kunuwa ko mara kai da kunuwa Da kai da Mai kai da kunnuwa.
kunnuwa. Kunnuwa da yawa.
ba yadda za ka yi islam babu sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in muka ci gaba da tafiya za ku gane bai ma san me ake cewa sunar ba sunar kanta bai san me ce ce kuma daga nan da aka raba ku da hadisan annabi aka ce buhari ƙarya ne in ya kira buhari ce wannan caca ne karta ce wai sai wuri bukari karta ce muslim ya ce wannan karta ce ka ce wannan ba waki- ba wakilin arna ba ne ɗan ba zata ne ɗan mene ne ɗan ba zata ne ɗan ba zata ne ba a iya yin islam ba tare da annabi muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam Gaskiya.
ya za ka zo ka zauna kan kujera kana fassarawa mutane ƙur'ani amma kuma ka ce annabi shi bai taɓa fassarawa ba alhali ƙur'anin annabin ne aka ɗorawa nauyi wa mutane bayani akan ƙur'ani Mm.
kenan yanzu shi bai ma san menene hannu a larabci ba bai san bambanci tsakanin kafaihi da ku'aihi da mirfaqaihi da abudaihi da sa'idaihi wanda duka wayannan bangare bangare ne na me na hannu sai ka hada shi gaba ɗaya sannan za ka kira shi da hannu kamar yadda kafa inda ake takawa shi kadai da kafa idan za ka yi tafiya da inda ake takawa kadai kake yi ko sauran kafafun naka da gwiwa da ko'ina su ma tare da su ake ba da gudunmawa wajen yin tafiya Sai kuwa.
tare da su ake bayarwa yadda kafa take da tafin kafa take da bayan kafa take da diddige take da agara take da kwabri Mm.
cinganale take da gwiwar kafa take da cinya take da take da take da take da take da haka shi ma hannu yake da yake da yake da sunna ce ta zo ta faɗi inda za a yake an gara karatu Alhamdulillah.
sai gobe za mu sake daure tambaya da tambaya ɗari nan da ya kwaba sai mun daure su gaba ɗaya da dare Allah Amin.
subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum